Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da dare, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda alaramma Malam Yahaya Abubakar Dakaci ke janyo ayoyi, Sheikh Khalifa Abbas Ismail Abbas Dakaci, sarkin malaman Dakaci, shugaban kwamitin tafsirai na Fitiyanin Islam na jihar Kaduna, ke yin fassara. Alhaji Salisu Nuhu mai masara soba, ya ɗauki nauyin shirin fi sabilillah. Allah shi gafarta malam, bismillah.
ba ko ɗaya ni ko na san wanda aka ba shi kuɗi aka ce ga shi ya cire wani abu a cikin kuɗin sai da ya ci rabin kuɗin ya raba ya cire rabi shi kaɗai sannan kuma wanda aka ba ya zo ya zauna a raba da shi gaba ɗaya rabin ya raba ya cire nashi sai da abu an zo godiya kuma abu ta bayyana sai ga abin da aka ba haka za ka gani a yanka tinkiya a zaga gidansa akwai a kai nan a kai nan ana ba wani ana ba wani wani ce a kai ma wani ya fi bukatuwa wani ce a kai ma har sai da wannan tinkiyan ba ta dawo wajen wanda ya yanka da kanshi ana ganin ya fi kowa bukata ya ce to ai wannan kamar tinkiyan da na yanka ne aka ƙara ɗauka aka kai ma wanda aka kai ma na farko sai ce a to abin ya dawo ya nuna cewa da ni ne ne ne bukata ويوصلون على أنفسهم ولو كان بهم za ka ga suna tsananta ba kawo da su ko da su suna su Allah ya ba mu kwatanta irin wannan wannan yau ka shafa nan Allah ya duk wanda ya yaki ruwan cikin zuciyar shi ko kwaɗayin da yake cikin rai shi fa wala ya faɗi mulkikon wannan su ne masu rabo Allah ya kama ka yaki ruwan ka yaki kwaɗayin dan dama duk kwaɗayi da ruwan shi ke kawo da ruwa shine zai kawo kai babake dai da rabon wani amma in ka yaki wannan ka hakura da abin da ka samu wannan ubangiji ne kana da cikin masu rabo Allah ya samu shi Allah ya والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Allah subhanahu wataala ce wallazina ja'u min ba'dihim haƙiƙa kaga waɗanda suka zo bayan bayan sahabbai bayan tabi'ai ina fata an fahimta yaquluna zaka ji suna cewa rabbana ya ubangiji na ighfir lana Allah kai mana gafara wa li ihwanina allazina sabaquna bil iman Allah kai ma ‘yan uwanmu wanda suka gabace mu a cikin musulunci suka gabace mu a cikin imani kai gafarta musu wala ta da alfi qulubina illa Allah kada ka sanya hasada da yashi a cikin zukatanmu wanda shine addu'an da mu yake ga su wane illazina amanu ga wa'annan wanda suka yi imani ina fata mu kaga wannan shi ayan ya fassara ayan da yazo a cikin suratul tauba ina fata kaga shi ne cikin suratul tauba ya zo a dunkulani as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bil ihsan menene al-ihsan din shine nan Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana ina fata an fahimta shine suwa ne alladina sabaquna bil iman shine ihsan sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين سبقوه بالإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد له حتى الله سبحانه وتعالى وإنن سوني إنك رؤوف ربنا يا أبيتم إنك حقيقة كي رؤوف ميتوسيين غباي رحيم ميتوسيين غباي shine kullun abin da ake so mumini ya zama kullun ka zama kana son abin da kake so ma dan uwanka ne na husnal yana daga cikin kyan mutum ya zama yana so ma dan uwan shi abin da yake so ma kai shi ka so ma kanka abin da kake so ma dan uwan ka so ma dan uwan abin da kake so ma kanka ina fata mu bayyana to kaga su mu'minai su tabi'ai tabi'in tabi'in har zuwa mu su ne allazina su habbai da tabi'ai da wa'inda suka su ne allazina suka kula da imani ربنا يا أولي إنك رؤوف رحيم لن يجزيني قومي يا الله ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإيوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أريدوا لنرجن معكم ولا نريد فيكم أهدا أبدا أخذناكم والله يشهد إنهم لكاذبون Allah subhanahu wataala ya ce alam tara duba ka gani baka gani ba ya rasulullah ilal ladina nafaqu ga wayannan wanda suka yi munafunci suka koye musulunci suka bayyana da musulunci suka koye kafirci zaka ga suna gaya ma yaquluna li ikhwanihim alladina kafaru zaka ga suna gaya ma ɗan uwansu waɗanda wanda suka kafirce in ahadil kitabu daga manzuwa littafi su ne bani na ke kamar yadda muke bayani biya ina ba ta amfani su za ka ga sun gaya mu suna gaya ma su munafukai nan Allah subhanahu wata'ala ya jingina su da kafirai an gane ko shi munafiki kashi biyu ne kamar yadda muka faɗa akwai wanda alama ne sai ya haɗa duka sannan za a kira shi munafiki amma shi ko munafiki irin su Abdullahi bin Salman wanda suka ɓoye kafirci suka fi jinar da musulmi su ne munafikai su wannan ba su wani kuma sun ta jahannam shi ko wanda yake karya ko aka ba shi amana ya ha'inci ba za a kira shi kafiri ba ina ba ta amfani da saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ababe ne idan idza ajasa kazaba idza wa'ada alaf wa idza tumina hana haka haka kawo ko sai idan mutum yana ne ba za a kira shi kafiri amma su waɗannan wanda suka ɓoye kafirci suka bayyana da musulunci su ne wannan ayin su allazi da kafaru suna gaya ma ɗan uwansu wanda suka kafirci min ahalin kitabi daga bazuwa littafi su ne yahudu da ni na gaba la in ukhrijtu lalle wallahi idan aka fitar da ku daga madina la nakhrijan da ma'akum kuma za mu ma mu fita da su munafikan suke gaya ma yahuda wala nudiyu fikum ba za mu yi ma wani da'a saboda a kan a kan yankin da za su nemi wani na ba za su yi ba ahadan kowa ne suka kuma kara da abadan har ba wani za su yi shi a kowace wayin mutum lalle wallahi idan aka yaƙe ku da nan tsoron da ku mu za mu taimake ku wallahi wallahu shi kun yi hadin da kuma kafin ya tabbatar magana da suke karya su ma su tabbata karya haka za ka je su abdullahi bin ubangiji ta zuwa na faɗa ma wa'annan bani na da rasu lalle wallahi idan aka kore ku mu ma tare za mu fita kuma ba za ji ba kowa da'a ba in an yaƙe ku za mu ce mu Allah ya ce makaryata ne su ma sun san karya suke sai Allah ya ce
لئن أردوا لا يرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونه ولئن نفروه ليولون الأدبار ليولون الأدبار ثم لا ينصرون الله يقول لئن أخرجوا والله إذا أكا فتد سودا قرم مدينة لا يخرجون معهم فذات فتتار الأسماء هنا فاتح أمنا wala in utilu idan aka kuma yaƙe su la yansurunahu wallahi ba za su taimake su ba Allah ce wala in nasaruhu wallahi da ma za su zo su ce za su taimake su lai wallan nan adbar wallahi ce su biya sun ba da baya a kuce su malaiku kai ba ma su taimake su ba kuma ba za su samu mai ba Allah ya faɗa ya ce inda ma za a yi hakan to ga abin da zai kasance ba za su yi ba in an kore su ba za su ta ba saboda Allah ya riga wallahu ya alamu innahum laqatilun sai Allah ya ce لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون Allah subhanahu wa ta'ala ce la'amtu lalle ku wallahi ashaddu rahbatan wallahi ku ne dai kun fi tsananin tsorata munafikai a cikin zuciyarsu fi sudurihim a cikin zuciyarsu min Allah tsoron da suke akan ku ya fi jin tsoron da suke ma Allah. Yadda suke tsoron ku ne, Allah ke ba sa jin tsoron Allah. Saboda su suna tsoron za a iya cewa su yace su da tsoro, za su iya kaza. Shi ko Ubangiji azaba su an ji lahira, ba su san lahira ba shi yasa masu ke cewa ba. Wallahi, zalika bi annahu Allah ce kaga su wannan domin su kaumin la yaqabul mutane ne wanda ba su da fahimta ba su da hankali sai Allah ya bayyana لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى وأصلا أو من وراء جدر فاسقهم بينهم شديد فاسقهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون Allah subhanahu wataala ce la yuqatilunakum jami'an wallahi ba za su iya su yahuda wannan da munafikai ba za su iya zuwa su fito gaba da gaba su yake ku ba ba za su iya illa fi quran muhassanati sai dai su zo su shiga wasu garuruwa suna fuya ko wasu alƙaryoyi ko wasu gurare ba za dai su fito na fito a gaba da gaba ba Allah ya yi cewa aw min wara'in tudri ko kuma ya zama suna yakin ta bayan gidaje ne ta bayan garu wato yakin su ke kamar yanzu yanda yahuda suke ina ba ta abin da kaga yahudawa sai su zo su ziga sai sun ziga sun ga cewa an taso sai su noke su ba da baya dan ba za su iya fitar fito na fito a yanzu ba ga yanzu abin da ke faruwa da Rasha da Ukraine. In ka kalla za ka ga wani abu ne da aka zo aka ba Ukraine roman baka. Aka yi musu pumping ta baya, yanzu kuma sai aka wafi aka ba su baya. Suka wafi kawai sai aka ba su tukun. Za ka ja shugaban kasan Ukraine din ya fito yana magana. To irin wannan Allah ya ce wallahi har abada sai dai haka ba dai gabarar da gaba ba. Kuma za ka ga duk ana yi ne saboda yadda za a yaƙi musulmai. inda za su cutar da musulmi kuma Allah ya riga ya alƙawari ba za a yi haka ba har abada shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahi sai ba za su iya fituna musu ba sai dai su zake ba a tuhum bainahum shadida Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kaga tsananin rabuwan da yake tsakanin su tsananin rashin jituwan da yake tsakanin bayahudi da bayahudi ya fi kowanne tsanani tahsibuhum jami'an wa qulubihim wa qulubuhum shatta kai in ka kalle su zaka ce wallahi suna tare ne amma zakatun su a rarrabe yake haka Allah ya ce in ka ga yadda suke zaka ce tare suke zaka ce komai haka zaka ga yahudi da nasara kullum a haka sun rabu wannan yana kaza wannan yana kaza in ka ga sun haɗu to an zo ne don cin ma wani buri amma rabuwan da yake cikin su ya fi rabuwan da yake cikin musulunci dan musulunci shi gaba ɗaya ba a rabai yake ba sai dai san ran la ilaha illallah budai sallah daya yanzu an ga watan ramadan za a dauka daya a fita idi daya kaga duk zaka ga na shagwaba ne kawai amma ainihin usul din abin da ya hada mu yana na halin da ke ba saboda addinin na ubangiji ya ba ta mu sai dai kawai san ran wannan shigo da nashi ban yadda da kai ba shi kenan kai ka zama ba musulmi ba kaza kaga wannan duk san rai ina ba ta mutum amma shi ko rarrabuwan fahimta wannan ya samu asali tun tuna musulunci shi yasa ko a ruwaya aka zo na hadisi sai ka ji wannan rawin duka a wajen manzon Allah suka ce amma sai ka ji wannan rawin ya fado da lafazi kaza wannan ya fito da shi da lafazi kaza amma duk in ka hada zaka ga abin da ake nufi a guda ɗaya amma saboda aiki sai aka tsare shi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahi za ka ji dukkan su a rarrabe amma su kalli za su cikin na tare ne wa wurin musharka zalika domin su bi annahum qaumun la yaqilun mutane ne wanda ba su da hankali yasa ya suka kasa yin imani sai Allah ya كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم Allah subhanahu wataala ce ka masalin lazina min qablihim ai haka ku wannan bani nadir din ku tsaya ku ji kwatankwacin abin da aka yi muku haka aka yi wa waɗanda suka gabace ku gabanin wasu suka ce nan ana magana ne da ƙwarishawa saboda sun ɗanɗana don sai da aka yi yakin badar sannan aka kori bari na jira daga madina da aka ja ka ce ƙwarishawa ne ake magana su ne allazina min qablihim dinnan wanda suka gabace su sun ɗanɗana an ji badar sun ɗanɗana sun ji bada Allah ya kare mu yana fata an fahimta wasu malamai kuma suka ce a'a bani kai na ƙan su ne wa'inda suka gabata gabanin su su ma an kore su irin koren da aka yi ma bani nan domin su ma an kulla alƙawarin zaman lafiya da su sai wata mata mummuna daga cikin mummune sai ta tafi kasuwa kasuwan kuma na yi gawa ne ta je sai ta sanya hijabi wato mayafi ke sai suka yi ta ta gama kasuwanci da ta siyar sai tana buri ita kuma ta je ta sai abin da za ta koma da shi an gani suka zo suka yi mata cire wannan take ba ta saurare su ba, saboda su ne da yawa sai ta je siyayya an ce ta je ta kira mu wuyan jini ta tuka tana dubawa sai shi mai shagon mai kasuwan sai ya ɗaure mayafin nan nata a cikin wani abu lokacin da ta yunkura za ta tashi sai wannan abin ya rike ta sai sa ta sai sai tsirara shi ne sai ta kwale shi kuma wani mumini yana gefe mutum wai kowanne da zai yi kawai sai ya ga abin da ya faru su kuma sun tsaya suna mata dariya yana zara ta kuma su yi tsara wuyan wannan da shafa ya tsara wuyan shi kajin ba ba wani dalili da ya faru tsara wuyan shi yayi to kuma su ma sai suka taso sarkin yawa sai suka kashe shi to shi ne sai aka fito na fito aka fito na fito sahabbai suka fito musulmai su ma suka fito to daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi attacking din aka kewaye garin sai da aka kwana bakwai ba shiga ba fita an tsare su gaba daya to wannan dalilin sai yunwa ya zama da bukatuwa sai ya zama ya ta'azzara to suna da linkin da su abdullahi bin ubayy bin sallam kun ga dama ɗan uwa juna ne shine suka zo suke kai roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya yadda za a ji ruwa amma sai sun bar baki sai sun bar baki su ne bani kai na ba ina fata an fahimta to shine wasu malamai suka ce wannan kamar masalin ladina min qablihim su dinnan su ne qariban su suna kusa ne da madina suna kusa ne da su da mutanen badar suna kusa ne da musulmi za ku wa ba da Allah ke sun dantana hukuman abin da suka aikata ولهم عذاب عليم كما لا يرى إلا العذاب من ردئي الله يكفر
كمثل الشيطان إذ كفر بالإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين Allah subhanahu wata'ala ya ce kamar salin shaidan ai kamar kwatankwacin shaidan ne idan kala da insan lokacin da ya ce ma wani mutum kufur ka kafirci wala ma kafara yayin da kai kafirci galib sai ce inni bari'un minka ni ba ni ba ka inni akhafu Allah rabbal alamin in ji da ba ni ina jin tsoron ubangiji ubangiji da malamai suna ta magana wani wannan mutum wani ne aka ce ai wani mai bauta ne abidur yana irin cikin masu bautan nan ina ba ta amfani kuma kullum wata mata tana wucewa ta wurin da inda yake da yake bauta wurin nan shi kansa ya zo ya kawata mishi ya yi lalata ta ya kawata mata ita kafin shi ba ya kawata mishi ya kawata mata to shi kenan aiko abin da ya faru zai faru ne zai faru zai faru shi ɗan ke fara zagayowa sai ya tsara shi kaga yadda ake ganin ka ake girmama a kan nan idan ka bari cikin nan ya bayyana to za ka ga wani kuma da ka sai ya kawo samun cewa ya kashe ta ka ga dai kalle yake shi kuma sai ya guji wannan jin kunya sai ya kashe ta aka zagawa aka rasa don uwarsa da shi dan sai ya ƙara zagawa kuna ganin aikin shi dan ko sai ya samu ƴan uwan ta mafarki kowanne sai ya nuna musu cewa wani ne ya kashe mu sai wannan ma ya mafarki wani ne ya kashe mu duka a haka ne alaqatin ahlam irin yaye yaye mafarki da ya zo wani ya fito sai ya kai na yi wani lokaci amma lokacin akwai abin da saboda shi wanda aka nuna musu ya yi lalata da ita ya kashi ta ba su kawo cewa zai aika ba sai ce shi dan kina sai shi wannan sai ce ka ji kunji kunji sai ce wallahi ma shi ne haka ne wannan ma duk gaba ɗaya sai suka ittifaqin cewa wannan ba shi ne ya aikata me zai faru ko sai su ko shi dan ya gama nan sai maza ya zaga sai ji wajen mai wuta ya ce kai fa ta kwance ta kwance yanzu labari ya koma mun cewa kai ne kai lalata da ita kuma kai ne ka kashe ta ga yana sun zo za ka kashe ta sai ce mishi menene ne mafita sai ce mafita shi ne kawai kai mafi jada ya mishi jada shi ne kawai mafita shi kuma sai ya waiga ya waiga sai ya ga a to wannan ya masu shedan din sujjada ya fi sauki shi a gani in ya abun ya kware ne zai tuba Allah bai gafara ne ne shi ne kawai sai ya bada sai sujjada yana yin sujjada sai shi ne ya ce mishi ka fada ni ba zai gobe ni ba ni ba ya kai shi inda yake so kaga ya kafirta ke da ka shine Allah subhanahu wataala sai yake gaya mana ya ce mishi kawai sai ya kafa falan ma kafara qala inni bari'un inni akhafu Allah rabbul alamin ni ina jin tsoron ubangiji ubangiji na na sai Allah ya ce فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء Allah ce wa الظالمين kaga wa'innan fa kana atibakuma sakamakon su dukkan su dinnan annahuma finna da shi shedan da wanda ya je wannan mummunan aikin ko ka bitar ran shedan ya tura ka kai aiki da baki ne ba ko in baka tuba ko kuma duniya lahira ta zo to shine ubangiji ya ce annahuma finna khalidan fiha a cikin za su tabbata wa zalika jazaa'u zalimin wannan shine sakamakon azzalimai Allah ya kare sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله na'am إن الله خبير بما تعملون Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani ta kullaha ku ji tsoron Allah wannan shine tushen al'amari ko mun girman ka ko mun kisan ka dan an ce ka ji tsoron Allah kada ka tunanin cewa an sassanta ka ne ba kalmar da duk wannan da ka ji fa da mu'mine ake ya ayyuhal ladina amanu in ka ji ko ya ayyuhal ladina amanu alqur'ani ka san inda ta koma اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت اليه هو شرعي تجيب الوجه تعيك كادمودي مبارك يا واجي ابو يا تبارك an gani ka aika duba ka gani ka aikata don gudu wacce kulla ku ji tsoron Allah inna Allah shi ubangiji khabirun bima ta'malu shine ba da labarin ayyukan da kuke aikatawa da abin da kai Allah zai ba da zai ba da kuma ya sani yana da sai Allah ya ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانسوا أنفسهم أولئك هم الفاسقون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala takunu kallazina nasullah kada ku zama kaman wanda suka manta da Allah suka manta cewa akwai lahira nasullah kenan sun manta da Allah sun manta da cewa akwai lahira sun bar yin wa Allah da kada ku zama kaman wanda fa an samu an kusa sai Allah ya mantar da su su kuma a cikin wuta Allah ya kare ulaika humul fasiqun wa'annan sune fasikai azzalimai sai Allah ya ce لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون la yastawi ashabun nar Allah ya ce har abada wallahi dan wuta wa ashabul janna da dan aljanna ba za su taba zama kai ba za su zama ba ba za su zama ba ai ba za ma a kusa ba in ji ubangiji ashabul janna kaga yan aljanna humul faizun su ne masu rabo ka ji makoman sai ba a faɗa yan wuta ba kai daga jin rabo ka san shi ko dan wuta ina yake ka an gani sai Allah ya ce
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم Allah ce يتفكرون da wannan na hadal Qur'ani ala jabal wallahi da mun saukar da wannan alqur'ani akan dutse la ra'aita ku khashi Allah zaka same shi a cikin jin tsoron Ubangiji mutasaddian sai ya fuffashi ya tsatsage saboda jin tsoro amma mun kullun da ma cikin cikin da alqur'ani amma ayyukan da muke aikatawa ai sai kaga mutum kamar bai jafa ya Allah ba in ma ya yarda da Allah bai yarda da mutuwa ba inda ya yarda da mutuwa ya za a yi ka je ka samu gari guda ka tashe su ka kona su ka kona musu dukiya ka kashe su menene riba in ma ɗaukan fansa ne to ta yaya ɗaukan fansa a kan wane ina fata an fahimta lokacin da aka kashe sai na amsa me ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ɗauka daidai kai da shi aka ce ba sai da marasu karama daidai abin da aka yi maka wala in sabartum la huwa khairun haka Allah ya ce idan kai hakuri shine ya fi alkhairi a fata an fahimta kaga ko daukan fansan ne ta ina kenan kaga mutane yanzu mata sun zama gauraye yara sun zama marayu gaba daya saboda mene ina fata an fahimta shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian zaka same shi cike da tsoro ya tsatsage min khashiyatillahi saboda tsoron Allah wa tilkal amsal Allah ce kaga wa'innan misalai na dribu halin nasu muna buga ma mutane ne fa muna buga su ne ga mutane ko la'allahum yatafakkarun ko za su yi tunani su tsokaci wannan misali ne Allah yake buga mana wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi da gare mu ne Allah ya fi mana farman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah mun saurari tafsirin alqur'ani mai girma ke wanda alaramma malam yahaya abubakar dakaci ke janyo ayoyi shek khalifa abbas ismail abbas dakaci sarkin malaman dakaci shugaban kwamitin tafsirai na kungiyar fitiyanin islam na jihar kaduna ke fassara alhaji salisu nuhu mai masara soba ya ɗauki nauyin shirin fi sabilin allah ya saka da alkhairi a madadin wanda ya hidima shirin sulaiman abdulsalam ni da na gabatar yahaya rayyan jingul nake cewa wassalamu alaikum